miƙa mana gaisuwa ta musamman saboda wannan addu'a Allah ya tara mu haka fi jannatin wa naharin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir yau rana ce ta bakwai daidai muna ainihin asabar bakwai ga watan aljumada asaniya shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kuma a cikin baka yau ranar 31 daidai ga watan Disamba watan ƙarshe kenan shekara ta 2022 watan ƙarshe a lissafin su irin na kalandar da aka tsara shi bisa lissafin da ake tsara to gobe za shiga sabon shekara wanda ba ma cuciya da ita don asalin da ka ce tarihin kazanta ne ma kudanci ne magana cewa ana amfani da ita daban tarihin ta kuma daban inda musulmi ya kamata ya mu'amalanta da shi ma daban mawuzo'in da ya kamata na yi magana a kai ban jiya sanar ya gaya muku ba amma abin da muku faɗa shi ne igdr ba b ba an zika maka ce bi ba abu bilal ta kuskure ne ni ba bi ne ga d abc d d d to me nake nufi da iddr ina nufin iya wato iya rike wato gida ko kuma ka ce a iya tafiyar da rayuwa an gane ko ITDR ne abin da nake nufi ke iya tafiyar da rayuwa wannan I iya T tafiyar da D da R rayuwa so ba bi ba ne a taƙaice rayuwa yadda ya kamata a tafiyar da ita kamar yaya to kai tsaye me yasa Allah ya mu a rayuwar jikin malam ba mu ayin da Allah ya faɗi dalilin da yasa ya halicce mu wala gyaɗan aka murza aka ba ka ci rik Allah shi bana bukata ba mu lahi ya fi Allah shi ne arrazak duk kuwatin mutum arrazak bai ce arrazak ba arrazak Allah shi ne mai azurtawa ba iyaka numfashin da kake arziki nawa ka sayo a kasuwa ka murshe ido ka kalli fari da baki da algashi wannan arziki ne nawa kusur fatar ka ta yi kaikayi ka sa farce ka sosa har kana lumshe ido saboda jin daɗi arziki ne nawa kusur numfashin da kake yi har ka gane eh ka shaƙi wari ka shaƙi ƙanshi akwai wanda aka ɗaura shi mai akwai wanda yake shi da wari da ɗaiɗi ɗaya ne allah ya hana mawari ikira da shi to shi ne abin kanan ba zai kata da su a shi wannan aya a cikin suratun zariya ce sura ta hamsin da ɗaya ayon nan guda uku hamsin da shida da bakwai da takwas sun fayyace maka makasudin zuwa ina fata an gane ko ba don banza muka zo rayuwa muna da dalili kuma ce yake cewa kun ɗauka mun halice ku don wasa ne أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
wannan ita ce sura mai lamba 21 al'ambiya la sura mai lamba 23 al'amominu afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'alu wa kun dauka dan wasa muka فتعالى halitta الملك الحق نعم.
لا إله إلا هو رب العرش الكريم
kun ga wannan a matsayin shimfiɗa ne mai sa muka zo duniya duk mutum ya tambayi kansa abu guda biyar wane ne don mene ne yaya ne ne a ina ne kuma zuwa ina ne duk mutum ya tambayi kanshi in kana son ka iya tafiyar da rayuwa itdr iya tafiyar da rayuwa shi na abin da nake yi a tsaye farko tukun waye wane ne ya halice ni an ka sani allah shi halice ka to shi kenan to don me ya halice ni ai ka ji ana ramar jama'a a yau don bauta to wata ya ake yin ta shi ne wane ne don menene kuma yaya ne ne ake bauta yanzu misali sallah kana sallah ne ka ɗage kafa kaɗan ko kawo sallar azahar raka na wace goma ko hudu shi ne yaya ne ne ake musu hajji ya ake yi yaya ne ne aure ya ake ɗaura aure ne a musulunci haka mutum zai gama ce kawai ta shi kenan na kama keke mata kalla sai ka bi ƙarfa sai ka bi hanyar da ake bi an amince ka aure ta ka ba da sadaki misali allah bai ce a ba da sadaki ba a ba mu kawo ayar sadaki وآتوا النساء صدقاتهن نيلا نعم.
فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا
fakulu hani amriya sura ta hudu kenan aya ta hudu an-nisa to kaga wannan duk misali ne na makasudu rayuwa to tunda dole ne ka san wane ne na biyu na ce mai dan menene yayi mu na uku yaya ne ne sannan kuma tambaya ta gaba a ina ne ina kake dangane da halittar an yi ka dan bauta ne ko to a ina kake kana ma bauta ko wasa kake da shi ne mana a ina ne sannan kuma daga nan tambaya ta biyar zuwa ina ne duk an ƙara cin kasuwar duniya an ƙare na kirki ya kirki na tsayaye tsayaye kuma duk ina za mu tafi ƙarshe na za tafi za a mutu akwai aya kan mutuwa ma
كل نفس ذائقة الموت to kai ba وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور akwai wata kuma كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون akwai wata كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون aron ma Allah ya rama albarka a ji ƙurani da ya yi wasa da rayuwa da bai samu nan to kai saurayi da kake bata lokaci a kwallo a tiktok ko masu bata lokaci a arewa 24 gidan ba da masu da kwana dubu ko kwana nawa duk kun sani ko ko masu bata lokaci a kallon kwallo ko masu bata lokaci a bangar siyasa ba ka samun irin wannan baiwa a ce kawo aya ka ji shi ka dak kamar lokacin aka saukar da ita wasa ba zai ba ka wani baiwa ce daga wani da Allah ka ba wane ne don menene kun gane tambayar ko a ina ne kuma zuwa ina ne zuwa mutuwa shi ya sami ce kawo ayin mutuwa ne kuma kun ji ayoyi guda uku aya ta farko tana cikin sura ta uku al'imra aya mai lamba 185 ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur al-imran 380 aya ta biyu tana cikin sura mai lamba 21 al'ambiya aya mai lamba 35 kullum nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un aya ta uku tana cikin sura mai lamba 29 al-ankabut aya mai lamba 57 kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un su kenan mu dauka qur'ani la ce kullu nafsin kowa zai fi da mutu ya sa idan ka je kabari sai ka ce Allahu akbar da da gidan shi da wannan ne dan shi yana da da shi ke karanta da yanzu babu shi an tafi to saboda shirya ma wancan tafiyar sai ka samu ITDR iya tafiyar da mai masu gane mana kawai abbreviation din tsaye to bayan da wannan kuma rayuwa ba za ta tafi daidai ba sai bisa tsarin ubangi duk abin da ka gani yana da tsari me a cikin wannan goron to me yasa ba zuba a galma ba a kawo mana galma a kyauta mashi ba me ya ce me yasa hularka take kai ba kai ta kafa ba me yasa takalmi bai je ka ba in an ganka sunanka tababbe kawai kai tsaye a shi komai da tsara me yasa idanunmu a gaba ne ba mana a kan ba hikima ta ubangiji haza sallallahu ga sanar misalai da yawa da Allah ya ga dama idawan da ma bai halice ka ba da ya so sai ya ka kuda yana ta tsari sai ya ka kwaɗo ya ka ƙadan gare ya yi ka kububuwa maciji mai tashi mai kai biyu sari kutub a ububillah da ya gara ma sai ka ɗan mangoro a jefe ka da dutse a tauna a wata da amma sai ya ka mutu to ya karrama me yi ka mutum kuma sai ka musulmi ka ji mutuntawa musulmin ba gama gari ba sai ka kana bin sunna ya kare ma gata sai in ka bar da alkhairi kuma ya gaya maka duk wani addini in ba musulunci ba ba ta lokaci akwai ayar إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
wurare guda biyu a cikin sura ta uku aya ta farko ita ce aya ta goma sha tara ta biyu aya tamanin da takwas duk suna magana kan commodity ɗaya Allah ce inna dina inda Allah islam ta farko kenan al imran aya sha tara ta biyu wa man yabtaji ghayra al islam dinan falan yuqbal fa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya riki wani ba musulunci ba to ba za a karba mai ba kuma Allah ya rayar da cikin masu wasa na fata an gane ko kuma kuma kalmar addini kan zo a ƙur'ani kulura a ma'ana hudu kalmar addini a ƙur'ani kan zo ana nufin musulunci misali a wannan wuri kuma kalmar addini kan zo amma ana nufin tashin giya misali wa inna addina
وإن الدين لواقع a cikin zariya take sura mai lamba 51 wa inna ad-dina lawaqi' lalle kiyama ta ai addini ce kuma yace maliki yawmi ayyamil qiyamah ce mana ta biyu na uku kalmar addini kan zo a qur'ani amma na nufin kafirci ware ko misali lakum dinukum لكم دينكم ولي sura دين mai lamba 109 suratul kafirun aya ta shida lakum dinukum addininku ya ku kafirai na wurin ku kenan kafircin ku na wurin ku amma ta shi dini waliya dini na wannan gari addini kuma kan zo a qur'ani ana nufin harkoki na rayuwa wa qarraba fi dini dan to lan to illa ya malika wa qarraba fi dini وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا
وغرب دينك وغر- وغرهم في دينكم ما كانوا وغرهم في دينهم ما كانوا daidai wannan gabar يفتنون Allah ya ce wa mun dan gutsire ne saboda mu je kai tsaye saboda ƙara fada da mutane wa qarrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suke kirkira ya rode su a addini kenan ka zama ana addini kenan kiristanci ba addini balantana har ka ce wai kana wai kirista murnin kirista ne da biye wannan ya sa ɗan wai ya ce akwai wasu wai malamai ne wa sun je su suna kiristanci murnin munafukai ne wuce a ƙarfiya suke ba musu wuce ke ba kuma na ƙalubalantar su inda gaske ne 'ya'yan ku kusa musu suna jacob da rosemary da ungozika da cinye ne mai cinye imani kuna sarautar su su munafukai ne kuna raba ma Allah ƙafa ku udkhulu fi silmi kafa mai Allah
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة نعم ولا تتبعوا خطوات الشيطان نعم.
إنه لكم عدو to me مبين take yi ku ya allazina amanu dkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytani innahu lakum aduwwun mubin sura ta biyu bakara aya mai tambaya shiga cikin addini gaba daya to da muka ji wannan gaba daya kun gani ashe Allah ya mana dandamali makasurin zongo bauta ma Allah kuma ba a zuwa zuwa ga Allah sai ta hanyar abin da Allah ya shirya abi addini to daga nan sai mu bayani akan matakai na ita ITD ne a iya tafiyar da a iyawa muka ce za ka iya tafiyar da rayuwa ta hanyoyi kamar haka ma barin ba ku misali gwari-gwari ya sunan gwannan akwai wata babbar kasuwa a ɗanmani misali kasuwan nan idan ka je akwai kasuwanci iri biyu kasuwanci na farko idan ka yi nan take za ka samu riba miliyan biyar amma a daidai lokacin da za ka samu miliyan biyar ɗin nan kuma akwai wani kasuwancin da in ka yi duka duka za ka samu ribar miliyan ɗaya ne kuma duk sun ci karo kuma aka ce ɗaya za ka ɗauka tsakaninmu da allah wanne za ka ɗauka tsakaninmu da allah ba miliyan nawa da gudu mako to kaga ashe iya tafiyar da rayuwa da hikima shine kaje na miliyan biyar don ya fi kuɗi tsububu riba caɓa-caɓa ta ya za a yi a rayuwa kana da hikima wajen neman duniya lafira ba ka gwagwarmayar neman ta mutum ya yi awa uku a whatsapp yana chatting wani kila da 'yan mata wata da samari amma ba shi da awa ɗaya mai ƙwari a ƙwahani bai iya tafi da rushe ya zalunci kanshi da kanshi lakato saya ba kar ka samu zama na ba ku misali ne kawai to shi kenan iya tafi da rayuwa a mataki ne kamar haka mataki na farko neman ilimi ba zai taɓa yiwuwa ba ne a ce rayuwarka ta yi kyau idan babu ilimi dole sai da neman ilimi kuma ilimi na zartacce don Allah wane ne kakanmu ne duk ɗan adam waye kakansu har hausawa kan ce adam kakan madalla to da menene annabi adam ya fi kowa ya fi mala'iku da me malam ba ni aya wa allama وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون awi guda uku a cikin bakara suratul ku duba nan Allah ta'ala ce wa allama adama al-asma'a kullaha ko al-asma'a kullaha kuma aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin sai Allah ya bijirar da sunayen kariki sai ku ga min sunayen su. suka ce ummi ba mu da shi Adamu ga ya musu anbi'hum bi asma'ihim da ya gaya musu da gaya muku ba ashe abin da nake cewa a takaice annabi adamu alaihi salam ya zama saman mala'iku ne da me da ilmi ba da dukiya ba da mukami ba. to kuma ba haushi ya ce kyan da kyan da inda uban kirki ne. to nuna mu uban uban kirki ne adamu sai aka waye gari ba ruwanka da neman ilimi ba ka zama ka zama kirka ba, ka zama mugunyar da saboda babanka babanki babanmu annabi adamu da ilimi ya kasance sama da wani to kai ba ruwanka kuma ba zai yiwu ba ne kwata-kwata ba ilimi ka san ma hukuncin menene hukuncin sadaki in ba mace ko ka ba mace sadaki da wannan ruwa ɗin ruwan gora ka ce sadaki ruwan gora ya yi kome to ka ka ce bai ba inda za ce ka faɗi dalili na bai ba me za ka ce kai tsaye ce bai ba ko a wurin ku ya yi ka auri mace ka ce sadakin ki shi ne ainihin wannan ruwa bottle water mr v shi ne sadaki shi ma lai ce kai tsaye bai to shi wani zai ce ya yi me zai rura wannan ilimi ilimi ku bari ma ku tambaya mutum sai ya auri mutum kafin ta tare a gidan shi sai ya ga yarta an yi tsara ba amma ba ta tare sai ya ga yar sai ce kai kai kai kai ai kuwa na fi son yar ke ce da uwar wance in za ki yarda na fasa auren nan na ki kuda ne an daura aure ga yar miliyan uku da yake zaman zawarci Allah ta wuce miji ki yarje min na aure ɗin tambayar da zan muku haka ya halatta ba ku ɗebo rigima ba kuwa yau ɗaya ba rigima daban halatta kuma daban kun gamsu ya halatta sai ƙaddara sai shi a sai mata ta ci a addini wannan haram ne ya za ka aure ne ko da zai ba wuta ne ba ka ga ya ta kuma ka ce kana so ka ci wani ajiyar ce ya za ka wata shi kuma ce allah ya yarda da haka to kaga me zai wura wannan matsalar ilimi ko jahilci ilimi kuka ce cikin ku ba aron mahauta ta ku wa zai ba da dalilin nuna cewa wannan daidai ne ku ba ni aya ko hadisi ba na son kitabun ra'a kuna da dalili ilimi malaka wa aya
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمهاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت Hmm.
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلاتكم na'am وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
kun ji wannan magana aron ya karanto mana wannan aya ta kutun da guda aya ta sura mai lamba sura mai lamba ko aya ta da uku inda Allah ya yi lissafin mata goma sha uku nan aron ya karanto mata goma sha uku waɗanda suka haramta ka aure su me yasa na kawo nan misali da ke ba ku in ba ilimi ba me zai rana kwanu ciki akwai matan da kuke magana حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأنهم لا بقول أنا كلمت محرمات من الناس أمرم تكأوليس أدليل لنا تكأوليس فهو الزمتين ينا لنصر بني آية فهم سند وهو أجسن سنة الفرقان وهو الذي خلق من الأرض وهو الذي خلق من الماء فجعله نسبا من وطيرا الماء من الماء من الماء شكاكا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطيرا وكان ربك قديرا Allah shi ne ya halicci mutum wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasran wa sirran wa kana lahu qadira aya 51 sura 20 al-Qur'an Allah shi ne mutum daga ruwa ya sanya shi ne nasaba to nan waɗannan mataye guda bakwai na farko sun haramta a aure su daga nasaba to sai guda bakwai kuma sai ce wa ummahatukum allati haka ne ko arba'atukum wa akhwatukum min ar-raba'a wa ummahatu nisa'ikum haka ne arama نعم wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum. wa halal to kaga mun zo mahallin shari'a Allah ya ce haramun ne ka aure uwar matarka duk matar da ta tsuguna ta haifa maka matarka haba ma linzami ya fi ƙarfin bakinka ba za ka aure ta ba ƙwalilanka saboda mahaifiyar ta ko da ko biyu ka rage a duniya wargi wuri yake yi to sai kuma Allah ta'ala ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin haka mata agola agololi mutum ne ya auro mace mun zo kan magana ai sai wannan mutum ta zo da yarta wanda ba shi bane uwanta ita ce rabiba muna kiranta shamiya aka daura maka aure da uwarta sai ka ce kai Allah sarkin halitta na fi son yar to ya halatta ka aure yar amma ka kafin ka tara da ruwa kaga ilimi ko tura haka kenan kai tsaye ita masu da ta yi musu da mijin da ya tabbatar kwaki kan gaskiya me ya tabbatar da haka ilimi to ilimin nan shine jagora wajen baka damar IPDR iya tafiyar da rayuwa tsaye in suka ɗauki misali mutum ne suka zauna da wata a billah suka haihu babu aure ɗan da suka samu zai ci gado? zai ci gado? zai ci gado? uba ne amsa zai ci gado me yasa kuka ce ba zai ci gado ba na saboda to madalla amma zai gaji uwar zai gaji ta ta kunci saboda ba aure to nan auren aka yi kuke so ku ce ya gaji uwar a shiga fagen ilimi mana al'imamun rahabi da ya tashi magana kan waɗanda abinda ke sa a ci gado a littafin shi ya ce asbabu miratul wara fala ta kullum yufi da rabbahu wira ta kwagiyani kahun wawala wani sabba ba da gunna lilmawarisi sabab abinda ke sa a ci gado hudu nikahun aure tubabu aure kaga ilimin yau da kwakwaro to amma suka ce yaron zai gaji uwar saboda mutum baya rasa uwa amma ba mu zai gaji shi har suka ba da formula na waɗanda ba sa cin gado suka ce musu ish lakarin kun ish lakarin ainihin shirin lamun kafin aka ne ra'un zayin kafin ilimi ish adamul isra'ila yaron da ya faɗo bai yi kuka ba ba magana gado da mai shi ne ainihin ish na biyu shirin الشك في الذي مات قبل الموت ba san waye riga mutuwa mutum ne yake tafiya a mota shi da matar shi Allah ya kiyaye suka yi haɗarin mota aka zo aka tada gawansu ba san waye riga mutuwa babu gado tsakanin saboda ka'idar gado sai ka tabbatar da rayuwar wanda zai ci gado da mutuwar wanda za a gada to nan ba ku sani na fata kuna gani amma da yake zamani na ilimi ne kila ainihin likita ce bincikenmu ya tabbatar a dalilin autopsy da postmortem mun gano a ga wani riga mutuwa cikin a tabbatar da wani ko an zo an tarar da mata tana harbawa numfashin na harbawa shi mijin ya riga ya tafi sa ce to akwai gano da kan amma muddin kuka tabbatar da su riga sun yi sai sun zama abin da suke kira call to ba wa shi ne a ashirin is laka minkum lamun kuma laka li'ani imatayya kamar da Allah faɗa cikin farkon suratu suratul nur ko saboda haka babu gado yace cikin nan ba na shi bane kace to nawa ya kana nufin ya iska ce sa kai su gaba alƙari yayi rantsuwa har su hudu cewa ba cikin shi ba أرمى والخامسة أن لعنة الله عليه كاو دي دي والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويجرؤ عنها الأعمى ويدرأ عنها العذاب أن تجهل أربع شهادات بالله إنه لمن ال- ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين kaga wannan zakumar khaira a cikin sura mai lamba 24 kenan Allah na magana cewa wanda ya tomi matar shi da aikin banza ya ce ba cikin shi bane shari'a ta yi kankan ya rantse so hudu ya ce alkali wallahi tallahi ba cikin na bane rantsuwa ta biyar ya ce Allah ya tsine mai in cikin shi ne ya ce wata zaune ba ke kuma shine abinda zai kore mata azaba an tashhada arba'a shahadati billahi innahu la min al-kadhib ita kuma ta ce wallahi la ƙarya yake cikin shi a rantsuwa ta biyar ta ce Allah ya fushi da ni wannan ɗa ana kiran shi ainihin ɗan shi ne ba ɗan ba ku gane yawanci ka ɗauka ɗan ka ne ɗan shege ɗan zina daban ɗan shege ne shi wannan ɗa ba ɗan zina ba ne saboda uwar ta yi rantsuwa har so ta kare shi tana nema mai asali uban kuma ya kore shi ba ka tabbatar ɗan da sai an tabbatar da a karuwanci aka sami shi ko ba su wani gida wani na cikin gari to wannan damuna kiran shi ɗan ɗingil fefeci almambuzu to kaga shi ne lamun ba zai gaji uban ba ɗan li'ani ne ishlaka rizqun ainun shinun lamun lamun kenan ko sai kafin kufur mutum ne ya auri kirista ko bai hudiya sai ya mutu ko ta mutu akwai gado tsakaninsu shi ne kafin kira sai ra'un lakarista ra'un shi ne an riƙa bawa in ya mutu ya ba za su gaje shi ba saboda da shi da kafin mai gidan shi rizkun sai kuma zayin zina da matsalayen da sai kuma kafin kisa wanda ya kashe wanda yake so ya gada to sai a hana mai gado haka shari'a ce ke maka dalla-dalla a cikin sai da ku ilimi shine number one to ko da ma ba addini ba yanzu wannan lecture da ake yi idan kuna yadawa akwai wasu a wata duniya suna kallon zuwa haka ne shekaru hamsin akwai irin wani to ilimi ya fara aiki da yanzu ba sai likita matakka ka kai ta inda suke kira antenatal care ko prenatal care shi ne awon ciki haka ne kuma likita ya ce da kai abin da ke cikin matar ka ɗa namiji ne ko mace ana yi ko ba a yi saboda wata na'ura mai suna mai zanen kwakwakwa tsakanin mace kuma ce da kai mace kuma ana iya samun zama ka har ma su gaya maka eh ana tsammani za ta haihu ranar kaza ga wani wasu na faɗa suna kiran shi edd edd expected ko estimated day of delivery kuma haka ɗin ya tabbata haga ilimi ne ko da yake sai mace likita domin ji ka tabbatar mana ɗa namiji ne to da Allah ko za ka gaya mana zai shekara nawa kafin ya mutu likita ya mr likita ya mr gynecologist mun ji ka ce mana namiji ne ko wace tun da mace ce da Allah wane ne miji sana da likita ga yawan tsakanin mace da tsakanin wace jami'a zai yi nan gaba likita ga ya mana zai haɗa yi makogoron ruwa haka nawa abin yi mutu la'ila zai yi numfashi so nawa zai shigar da oxygen ya buso carbon dioxide so nawa so nawa waye san wannan so mai ruwa mene ke cewa ilimi ne amma ilimin da aka ba ku ɗan kaɗan ne wama utitu min al-ilmi illa qalil to na fara mana da ilimi shine jigo in kana son ka sami itd ba b bane na tuna r iya tafiyar da rayuwa to ilimi shine jigo yace kafabil ilmi fi dhulumati nura yubayyinu fil hayati lana al-umura فكم وجد الذليل باعتزازا وكم لبس الحزين به سرورا إذا سوت البلاد بنور علم فعاجز أهل علم قديرا yace ilimi ya ishe mu a matsayin abin da ke haskaka mana hanya idan gari kaskantattu ne in akwai ɗansu ɗaya mai ilimi sai gari ya haske gaba ilimi ne ya ce rabina kismatal jabbari fina لنا علم وللجحال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى جميع تعليم يبقى لا يزال علمي dan Allah ya tambaye ku da ilimi da kuɗi wanne ne gaba a faɗi gaskiya da ilimi da kuɗi wanne ya fi sai ka faɗa ma ilimi ne ko ba haka ba ilimi ba a sace shi kuɗi ba ana sace shi ka taɓa jin malam wani ya tashi zuwa sanar zamfara yan fashi sun tare sun masa sun kwace ilimi yanzu ka saka kwace ƙwarar an rama kirje shi amma sauran aka sace kuɗi a tatike mutum ɗaikin na biyu shi ilimi kana ba da shi karuwa ya amma ban da kuɗi inda za ka cika masallacin nan da dala ta amerika ba ma naira ta zama yayi ba a yanzu na zafiro in baka shiga kasuwa ba za zai ƙari amma ban da ilimi haka ne na uku shi ilimi fa ya salam ya salam gadinka yake yi amma kuɗi sai ke gani ka shiga kasuwa da yan da yan canji a aljihu in ka je an matsoka sai ka tada babbar riga kenan kana gadin kuɗi ne shi ko ilimi lokacin da za ka yi ba daidai ba sai kai ne kuka fi da zanen lawa kenan ba wasa da ilimi saboda a takaici za kar ku wasa da yara ƙanana ku tabbatar kun tsara ma yara haddace ƙwa'a tun da wuri tun suna da kuruciya da kira aro mai ba ku tarihi ina samu wa'ani ba a wasa wani dattijo zai kai shekaru kamar ya zo ina daki ina ofis ina a kano sai a gwarin sai ji mutum yana karatun ƙur'ani amma yana barna sai ce kai wane ne wani kusa mai naji yana cewa summa summa la tus'alunna yawma idhin yana la Allah na rantsuwa la tus za ta mai ku shi kuma yana la tus za ta mai ku malam sai na fito na ce malam ya haka sai na ga yana karanta qur'anin da bakin boko ka ji matsalar so da ka da bakin boko transliteration la me yasa la za ka ce la za ka ce la sai na ga malam sai na kamar ko kwalla ya ke mace kwalla ya malam ni mutumin borno amma a lagos ne ne musamman na yi karatun ba ga shekaru ya shi ne abin da dami na dawo kano na ce tuba wa allah ba ka ji wani malam ba ai wannan bakin boko ne ƙur'ani bilisanin arabiyyin mubin ne yana bakin ciki bai samu ƙwararri to ga lokacin waɗannan yara na gansu sai in tausaya maka yana a tausaya na waya ta ɗauke musu hankali waya bala'i ga rashin kishin makarantun islamiyya tsakanin ku kai yara islamiyya a kibiyan kuɗin makaranta wata arniya ta zo ta buɗe makaranta a tsakaninku ku kai 'ya'yanku mu da zuciya wallahi muna da mushkila game da zai ar ne buɗe makaranta cikin musulmi kila kuma suna ce a ɗan marar kowa musulmi ko ko kuma mutu wallahi ta wala kuma da hankali za su zo yawwa za su zo su buɗe muku makaranta a zana muku hoton yara kai ba hijabi cinya a fili ta kuma ka ce ayin nan su a iya turanci ka zama maye da turanci mene ne turanci mene turanci turanci kun ture shi ne ban ce karfe an baka da arabiya baka da ƙor'ani fatiha sai an kwato ta a bakinka ta shawawa haka ina son ji hankali waɗannan yara amana ne ko an fasa kuma ahalikum ala ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يصلح ما أمرهم يفعلون سورة من لما تكون آية شداد أركنك ذئي لك بل شداد ya rabu ba su ilimi saboda haka mataki na ITDR iya tafiyar da rayuwa ilimi ilimi duk abin da za ka kashe wajen bayar da ilimi lai ba shi da tsara sai dai ba ka da shi ƙorani shi ne da tauhidi sunna harshen larabci tarihi sannan boko musan shi muna bukatun injiniyoyi su gina mana masallaci ba bukatun wani abu har kautar lantarki na mutu na ne duk iliminka in ka buɗe makaranta arnan ƙasar nan ba sa kai ƴaƴansu makaranta Allah da mu ne muka zama marasa zuciya ba mutum ciwon kuma sai mun gyara wani mugun halin saboda haka matakin ITD a na farko me nace da ku me nace da ku to in kana son ilimi akwai wanda nake faɗa ko yake da turanci ne ina kiran shi mock carry idan kana ina zan faɗa saboda yan boko cikin duk wanda ke son ilimi sai ka tara mock carry m o p c a r r m motivation o organization p participation c cooperation a attention r readiness i intention waɗannan muna kiransu the prerequisite for efficient learning kamar ka ce ainihin alala ta nanar ilma illa bi sittatin sa'un bi ka an majmu'iha bi bayani ذكاء وحرص واختبار وهجرة وإرشاد أسر وطول الزمان حكم على مسك واقي من متاكل من الإبل kuma ce abin da ke sawa a samu karatu su shidda ne farko zuwa makaranta shi ilimi kan mai da yaro babba ya mai da ba wada saboda gabata shi ilimi tamkar uwa da uba ne mai ilimi aibai da maraita in ka ga wato gawa mai tafiya jahili don kai dai yana motsi da kawai amma jari kuka na son ba ku labarin wani mutum ne kafin mu ɗora wani mutum da wai yake son ya aurar da wannan labari da yake son ya aurar da ainihin dashi irin abin da muke karantawa din nan wai ya nuna maka dai illar jahilci sai ya ce wani ina son na aurar da 'yata amma akwai mutane biyu a unguwanmu ɗaya yana yawan sallar dare amma jahili ne baki kirin kuwa baki fitus jahilin jahilo in ya dauki ƙorani wata sai dinga juyawa haka na mai yana muimimi da baki ɗayan kuma mai ilimi ne amma ba aiki da ilimi yana shaye-shaye sai shi mutumin da aka nemi shawara sai su wallahi ina ba ka shawara kar ka aura ma wancan da kake cewa mai ibada yarka bakin jahili in kana son ka gane hatsarin zo zan shirya maka plan zo mu je gidan shi da daddare lokacin da yake sallah ka tsaya a zaure amma da Allah ka kai dai kar ka ba ta so saboda sai shi mutumin sai buɗe fuskar shi da zargi na kun san dai kai rawa kai malam kai rawa lokacin tashi a nan saboda haka cikin dare sai ya tsirgo wannan mutumin ta jinka kun san jinka ya fitar mutum gogon naka yana ta kip kip kip ko yana sallah kawai sai da rumus daki ba sallah su su bayan na ta wani da shiga wani da kaji na farko ke nan sai kaji irin sallah na wai sai ce da shi dama ne malaika ne daga ubangiji saboda yawan ibada na iya domin harafi a cikin ruwan bashi ya ce malaika ta bar allah lafiya uban yana da ya ce to amur allah lafiya to shi da yake mutum ya iya gwani ne sai ya danne shi ya wuce lafiya wa'adun shi mala'ikar shi ne da ya tashi fita ce to da Allah ga wannan kai ma Allah ya tara gwanda da kankana ce a kai ma Allah ya fito ce to kaji ko kasan abin da yake shirme ne kawai jahili ne mace ce fito za ka bashi yarka to wallahi za a yi mutuwar guzuma uwa kwance ya me ya ce to zo mu je gidan shi mai ilimi tare da yana sabon Allah don ka gane bambanci kul hal yastawil ladina ya'lamuna يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
gaya musu waɗanda suke da ilimi ɗaya suke da jahilai su zama da gudun shi wata suka je suka tarda shi ya sha giya shi ga shi da ilimi ya yi irin abin da ake wasu jahilai suka tsirgo mai sai ce waye wannan zai shigo gida ba Allah ce la ta dukulu buyutan kairar buyutan a tattali so ya zafi shigo na ba sallama a ji bambanci ko shi wancan gogon fa ya yi maki murya da wani mala'ika ne Allah ta'ala wannan almara ce wani ba yake ba ka illar abin da kawai shi kana da ilimin wannan ba wani mala'ika ne Allah ya ce ka kuma ce na mala'ika na na su dama jika jika ne ya shiga ɗaki ya ɗauko wata musulman kokara da ya damke shi ya dinga tsirka ba yadda Allah ya haɗu karka halaka ne dama shi ne idan kun ga ina wannan sabon ban da hankali Allah ka shaida na tuba daga sabon gaba haba ma abu nan in kana bukatar ITGR ilimi kowane iri kuwa yanzu me sa ake mana wasa a ƙasar nan a ma'aikato a mamaye mu arnin jihar kaduna ba su mamaye ma'aikatu da yawa da yawa suka mamaye to yanzu ba sai Allah ta baraka na nuna musu shi yanzu abin da suke takama da shi muna da shi a yanzu ba dai kwali bane muna da kwalayen da yawa a yanzu har ma da na sai da wani kana sai dai karkace kai ilimi ko baka da kishi saboda ka abu na farko kenan bana son na tsalo lokaci da yawa amma na zo kawai gaita ne a yawon sama sama na biyu in kana son ka samu itdr aiki da ilimi Allah duk abin da ka tara in ba aiki da shi ya zama aikin ba a ta'amuronan nan da bilbirri wajen sauna a yankin kuma أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ya za ku dinga umurtar mutane da aiki kirki kuna mace cikin matsala sarauta saboda ka aiki misali rayuwa mai kyau a kasuwanci kai gaskiya shi ke nan. kar ka sayo kaya da tsohon farashi kuma idan ka sayar da shi a yanzu za ka ci riba saboda ka koma kasuwa farashin ya daga ka ce za ka bai tsohon kuma da sabon farashi sai ka taimakawa hauhawar farashi ya ci gaba da zama yau yanzu muna cikin fitinar hauhawar farashi a cikin rayuwa ta yi tsari kudin baya ba albarka a cikin rola samun su wahala tafiyar su cikin sauki mu ne muka takura mu kanmu da ruwa saboda Allah ce abinda kuka gari na musiba hannun ku ne
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن
Allah كثير haka Allah ta'ala ya faɗa cikin sura mai lamba 40 da suratul shura aya ta 30 wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu kai tela ne kana bukatun ainihin ITDR ita fi rayuwa yi alƙawari za ka samu ɗinkin ka lokaci yadin da ya rage karkaci ta tara ka wasu kai na maka ɗinki yadi ya rage tun da ka biya ni ladan aiki ga yadin in ka riƙe yadin ka sake ɗinka ka to ka ci kamar ya tsawon ba na ka bayan haram kana da kana kana kana kana da misali tahuna injin nika kenan abinda aka zo aka yi na nika garin ka ba mutum ladan shi ka ba shi ya biya ka dusa din da barjin da dusan masar ba na kawo haramun da ya kaci tun da ya biya ka sai in ya ce na yarda ka ci mutum lahirawa a ƙauyuka yanzu misali in ka je sai ka iske idan mutum ya noman shinkafa sai ka iske in mutum ya je roron shinkafa ɗin yana saɗin farko kafin ya dawo 'yan mata da yawa suna kwashe suna suna kun san ana wani haramun suke yi zama na su wallahi ba masallacin nan shugabannin masallaci suna ba ku misali sun ce bokitin bokitin fenti guda hamsin ake bukata sun ba ka kuɗi ka je ka sai bukatun an yi fenti bukatun ka mai da musu sai su zace su goye ba za ka ba yalla bai na yi aiki ladana ku taimake da bokit ina so in sun ba ka magana ta tsari waɗanda suke zuwa da sallah babban lokacin yanka ragwalla a ɗauke su aikin nama sai su tafi da ƙatoton burgami suna aikin ragon suna jefa ainihin tsoka kaza kaza a cikin wani haram mutum ina ba ku misali a nan za ku tafi maiduguri dama mota ta fita ko ba kowa a wani gaskiya da ake haram masu aikin casan shinkafa sai sun casa su rike kuntu din ba na ku wannan kuntun ba na ku ne muddin an biya kula da aiki sai in mai shi ya ce rike na ba ku la ta'kulu amwalakum bainakum menene bil batil ma'ana masu haƙuri ana ba su lada ne kamar da suke cewa incalculably countless babu iya karfi Allah ka ba mu haƙuri da iyalin haƙuri da yaya haƙuri gun aiki haƙuri gaba da haram haƙuri da ne babban lamari ne kun ji abu na hudu daga cikin abin da ke taimaka ma ainihin wato iya tafiyar da rayuwa ka iya harshen don harshen haɗari ka ga harshen nan la ilaha illa ne wata kuma kwanci a kan mai taken harshenka aljannar kowata dalili saboda hadisin ukubatu ibn nafi aljuha tirmidhi ya inganta ne yace ya rasulullah ya zan yi tsira ne sai ce kaga wannan ka iya mai amsik alaika lisanak walzam baitak wal yasaka aw wal yasaka baituka wabki ala khati'atik yace harshe ka iya mai gidanka ya wadace ka saboda yawan hulɗar mutane yawanci gulmace gulmace na da yawa sannan ka shiga ɗaki ka yi kuka kan zulminka to iya harshe maganar da ba tambaye ka ba ka kiyaye ok har suka ce inda za a tambaye ka misali an yi wa'azi a wannan masallaci yau idan ka san a za ta ba da amsa ka ce a ka ce karka ce a malam wani daga gari ka ba aka ce ba tambaye ka ba tun da a ta biya bukata sai an tambaye ka wancan la ilaha illallah detail din da ba ta mai wani suka ce yi amfani da wannan mintuna din ka yi su da fara da hanyar kirka shi in ku haka ne ko kuma haka ne lalle muna tafiyar da lokaci kan abin ba shi ITDR abu na gaba rike amana Allah sannan zan kammala muku da sifofi guda bakwai na muminai a cikin sura mummune sai ku hada da ganin tausa mana kawo inda Allah ya ce lalle mu sun ci riba ana abulaha al-mu'minun sune suwa alladhina hum fi salatihim khashi'un ku yi lissafi ɗaya والذين هم عن اللغو معرضون biyu والذين هم للزكاة فاعلون Uku.
والذين هم لفروجهم حافظون Hudu.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم شدة.
راءون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Allahu akbar Allahu akbar arma Allah ya zama yawa in sun in suna Allah ƙara musu lafiya ya sa bayan ka zuwa wallahi ba ka da an yi zuwa kai suka yawa wani murusha wani ku ke wala akan digiri akan da ko bisa kuma sifofi ne bakwai Allah ya ambata a nan duk suna magana kan ITDR da su suna rubuta karatu kuma na ɗauko ne sura wata sura ce suratul mu'min ita ce sura mai lamba ashirin da uku tana da aya ɗari da goma sha takwas kuma a maka aka sauko da ita tana da kalma kalma kalma kalma guda dubu da ɗari takwas da wuri later harufa harufa harufa dubu hudu ɗari takwas da biyu 4,802 malaman bin keke da keke ƙorar haka suka yi zanen ku fi abin da Allah ce قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك أسوأ شيء أرمى أفكار الله يقول للي مؤمن سنجري مرسل سوى كجرى يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون فلنا إذن كبر صلى فبصى ورقي idan kana son ka samu wannan sifa kina son ki samu ki samu to ba zai yi ba ka ce Allahu akbar amma kana sosa jikin kana wasa da gini kina wasa da gini ko kana sallah a dinga kiran ka waya ana jin kiɗa ana karatun Qur'ani kuma ga kiɗa dan uwa ina ku ce in kana son ka samu wannan sifa suka ce lokacin da kake sallah inda kake tsoro goshi ka kura mun ido Allah ka ce Allahu akbar albarro inda kake tsoron shi ka dinga zuwa wannan yana takura ma shi ɗan amma in ka dinga yawo da ido to sai shigo maka tsoro kuma za ka rasa kushuri ɗaya na biyu wallazina hum anil lagwi mu'ridun waɗanda game da lagaw ba sa lagaw menene lagaw duk wata magana ta shashanci sunanta lagaw kaga ƙarya lagaw ce gulma lagaw ce munafinci lagaw saba alƙawari lagaw haɗa faɗa ai ita ce gulma ko lagaw ko magana kawai don ka yi mutane don su yi dariya a wasu billah in ba a kan gaskiya ba lagaw to muminan da Allah ya ce sun ciri ba waɗanda suke da ITDR iya tafiyar da rayuwa ba su ala o Allah ka ce makim da tsarafin shi ya Allah kuma Allah ya ce shi ma na gawo a wani ya ce wa iza maro ne ko وإذا والذين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا la ya ce كراما
mawar fiya ruwan لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا nan da yawa ƙwa'ani aya ta farko ita ce aya ta saba'in da biyu وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي da waɗanda الجاهلين suke magana kan lagawo idan suka gamu da wasa sai su kawai da kai ko yi da marro billahi marro kira furqan sarayna la yaqulu la kila suratu an-nur sura ta lagawo ita ce sifa ta biyu sifa ta uku mai Allah ya ce wallazina hum lizakati fa'ilun mu'minin da Allah ya ce sun ci riba ba sa wasa da zakka zaka akan kuɗi zaka akan amfanin gona zaka hatta akan gwalagwalai na mata inda suna ciniki inda za ki mallaki gwalagwalai ki bayar haya a je a yi biki a yi ado a biya ki kina tara za ki fi da yawa idan har ka noma shinkafa shinkafa ta kai tiya ɗari uku to za ka ba da tiya talatin na ita ce ushiri ƙarƙashin babu zakka cikin abin da bai kai auku tsibiyar ba magana ta mai ake ko misali ka ce murmuwa kuɗi kuma idan naira- naira najeriya ya kusa naira miliyan biyu yan kan ne na wani kila a wannan masallaci kuna da alama sun fara wannan kuɗi in ka samu kaddara in ka samu miliyan uku a yau ka kai abin da wani zai zama sai zai bayar da ka yi sama sai ba daidai wannan yau sai ka kasa gida arba'in ka ɗauki ɗaya cikin arba'in ka baya in kai lissafi cikin miliyan ɗaya wallahi da cikin miliyan ɗaya ba ta kai dubu ɗari biyu ba mun sai ga mutum na roba Hmm? kuma an ce waɗanda ba sa ba da zaka a kabarin su a ubila za a kakaba musu wata macijiya mai haɗari sunanta shuja'un akara saboda bala'in macijiyar inda za ta tsartar da yawo a ban ƙasa da duk duniya ta dana fi da shuka haka za a ɗora mai hana zaka maza ko mata ɗin sun Allah ka kyashe dukiyar da za mu da zaka ba ba ma fata amma Allah ka ba mu ka ba mu da dukiya sifa ta nawa kenan sifa ta nawa الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون سبحان الله. سبحان والذين هم لفروجهم حافظون ولن يسكت فرج بطل مؤمن بايع زنك أبن ساتي kwaɓace bala'i ce fitina ce tashin hankali ce allah ta fara al'umma daga wannan musulmi sai ce illa ala azwajin aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin in ka ga sun biya bukata matayen su ne ko kuma ƙwarƙwarorin su lokacin da ake fa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul aadu nan sharhi Allah ya an samu sifa ta kenan sifa nawa sai sifa ta biyar wallazina hum li amanatihim waɗanda ke tsara amanoni yana daga cikin amana ma'aikaci ya kamata ka je ofis karfe takwas ba ka zuwa sai sha ɗaya cin amana kana da wani tukwanyen awa ko awa ko kuma ana zama ko ajiyar kuɗi wani ya baka yace da Allah ka ajiye naira dubu hamsin ɗin nan kuma baka dukkan su ɗan ɗari biyu to yadda ya baka wannan haka za ka miƙa mai in ka kuskura wani ya zo neman canji ka ce kawo a kuɗin a yaran ba ka canji ka ce ku sani sai idan kun yi da mai kuɗin eh babu laifi ka a yi ba da canji mata da kuke adashi a gida wasu ku ana samun cin amana da yawa kin yi alƙawari an yi da ke a baki ɗaukan fari saboda akwai bikin auren da yake ko kaza kaza kaza duk ba karo karo ba ne cooperative society saboda ka ta bayar da kika ɗauka sai kika ƙi zubi kika ja ma wata gibi kika yi fita kika bar wani wata ko kin tafi za da wani ke dan an yi rubutu wa inna alaikum la'afi da kiramin kat ya launa wani misali ko sauraka rike amana ai da cikin amana amana ido kurin kalli hawa Allah ka yafe mana ka kare yana daga cikin amana kan ka taba dukiya da ba ta ba saboda cin amana hannu Allah ma ya ce a yanke hannun barawa haka Allah ya ce mana ina والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز ka gani saboda hadarin taba abin حكيم.
da ba naka ba Allah ce da barawo da barauniya ko ya ce amma wa fariq wa fariq faqta'u aydihum wa jazaa'u bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim ma'ida kiran sura ta biyar aya ta 30 sura dole ne mu kiyaye suna tsare amana sannan wa ahadihim da kuma alƙawarin sannan sai na ƙarshe kun ji sifofi shi da ku sai ce wa zainun ala salawatihim jihadun suna tsare sallah bai wa tsare sallah cikin hadisin bayhaqi da hadisin barza albani ya tsara hadisi hadisi ya tabbata annabi yana ce yake cewa mafi mafi duk cikin salloli ba wanda Allah ke tutiya da ita irin sallah asuba ranar juma'a kuma cikin jama'a duka dai zai ya ce afdalus salawati salatu sub'i yawmal juma'ati fil jama'a kirkas mafi kyawun sallar jami'i sallar asuba ran juma'a wanda ana salli mun ya karanta sura mai lamba 32 suratul sajda da kuma suratul al-insan ko ad-dahr ana so haka ne to yanzu dan Allah kowa cikin bai tambaye kan shi ke ma ki tambaye kan waye cikin mu zai iya lissafin kwana casa'in da suka wuce cin bai rasa sallar jam'i ta asuba ranar juma'a cikin jama'a wala ba za a rasa ba na Allah ba ta kaya cewa ne ka tambaye kanka ban ce ka ce malami ne ba a ba ba je ka tambaye kanka dai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kwana ce sai wata uku kenan ko consecutively a jere baka taba bisu kana maganan abdullahi al-qawariri yace shekara hamsin ban taba rasa sallar lisha cikin jama'a kaji masu neman lahira ne yace rannan sai bako baƙon ya zo a dalilin hidimar baƙon bai je sallar lisha ba ya ce nan kamar amin mutuwa na jin mutumin basra ne a iraq ya ce su da zai masallatai masallatai ko na ga inda ba a yi sallar lisha cikin da ba duk inda na je an yi sallar a kan masallaci ya ce da suna cikin bakin ciki abin da ke bin daɗi sai mutum hadisin da ke cewa ai sallar jam'i ta fi ta mutum ɗaya da lada ashirin da biyar ya ce sai na je na yi sallar da sharaka wasu sau ashirin da biyar ya kun gane yake shi to ka ga ya raka ɗari kenan saboda ashirin da biyar sau hudu ai ɗari kenan yana ƙara mana sai ya gaji sai bacci dole raka ɗari wasu aka ce yana yin bacci sai ya ga mutane a mafarki kowannen su ya hau doki suna sukuwa shi ma ya hau wani ɗan dukushin doki yana bin su suka ce karka wahalar da dokinka ba za ka tada mu ya ce saboda mai suka ce domin mu sallar mu raka a hudu muka samu ta asali kai ko hudu su ashiwa ce kai wani ciwa ciwa ya ce na farka cikin bakin ciki gudu ba ɗan da wani kisa ko kalli shekarun da ya yi amma ana an sallah ka ce ina da examination you know I am too busy to pray okay you're too busy sannu ba ture ka ga busy ko wani bari ga mu kisar wani malami cikin malamin saudiya shirk duwai yake cewa akwai wani yaro akwai wani mutum wanda shi sana'ar shi in an yi mutuwa a kawo mai gawa ya wanke a biyar shi kada yawa da yi tare da ana ta irin wani mai za ta mai kuma ba ko da za ta muske ita ranar sai aka zo mai da yaro balarabe kyakkyawa matashi ya mutu ya ce amma abin da ya ɗaure min kai da uban shi da ɗan'uwan mahaifin shi ba shi ne bakon shi ba su kaɗai ne suka kawo gawon shi inda zan wanke shi to ya ce na gari na kowa mugu kuma za ka yi ce sai shiga da shi wurin inda zai wanke shi ya ce yana kwance shi sai zama kamar gawayi yawa ya ce fan kalaba fahman kamar gawayi ya ce sai hannu na fara makin da kan gawayi sai na fita مثلا أولا شيء ميلا بارد ما خبر ابنك حالا ما شعره ميلا بارد شيء كاجة كاجة سوف يصور كي يتشي والله إنه كان لا يصلي عبارة تو يتشي كيزا كان لا يصلي كفاول شيء وانت كافر والله أنا لا أغسل بدون وكي ومتى كان مصنع كيف kowaye kai ka zo duniya don ka bauta ma an ƙara samun kowane sifofi na mummune allah ce suna tsara sallah sannan kuma allah ce ne ula'ika hum warithu waɗannan su ne masu cin gado الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ذات سجاجة الوقت أكيد سنة ما تدور اللهم اجعلنا من اهل الفردوس امين ان ربنا الله cikin ramusa da baiwar shi da tausayin shi ya yi wannan bukata mu albarka da wannan jama'an mu ya Allah kowa da bukatar shi Allah ka ce mu sanin Allah ka biya mu amin ya Allah duk abin da muke jin tsoro muna tawakkuli da irin wannan zama na ibada Allah ka shigo su da amin da tsarin mu da lafiya amin amin ya'in mu kai musu tarbiyya amin masu neman aure Allah ka hada su da abokan amin siyasar da za a yi kawai ce zaɓe da Allah ya ba mu shugabanci na gari duk wanda yake ba alkhairi ba ne gare mu Allah ka kawo shi wanda yake alkhairi ne Allah kawo shi ko da ba mu kuma yake da alkhairi gare ka Allah amma mu dai muna tabbatar mu an zare ainihin garin faɗa tsakanin da za a yi sun ce sai musulunci ya yi ƙa zuwa mun suke talauke to ka tabbatar zaɓen nan ka ba musulunci kariya don ce da talautan takara ba inda ka san ɗanen ne musulunci ka ba shi agaji sai ka sani ina da ne a kan da kai don fitowa suke ba sa shayi ba sa kiran wajen takara a a musulunci ne sai kasa inda da suna cika wani a kaduna sun fi mai allah ka alamu masu ƙarya suke nasa rigima da ke tsakanin da rabar wani ke kasar amma ya abin kirkin da mara jin jama'a ana azumin ana hutun juma'a na samu labari a wannan jihar suna ta surutu da shekaru ne suka hira da ni a nta abuja wani shiri mai suna tuesday live i was involved kuma na je suka gaji wani bishop da wasu manya-manyan mutane suka zana a shi sun yi wasu wadda wani gini suke da mutum ku bai ce ni kuwa amma kun yi kuskure wallahi a zuciya ku buɗe wuta na ce ai mu Allah ce lakum dinukum ne kuma kuna magana wai zama lafiya da adalci ce kuna magana adalci ba bikin kirsimus ake yanzu yanzu da kirsimus nan an taɓa sanya wa ƴaƴan kiristoci jarrabawa ranar ainihin kirsimus ana yi amma ranar sallah ana yi and I told them do you think we are kids suna ta surutun muslim muslim ticket kaza ta wata 1978 ba a yi christian christian ticket ba musulman ne a wannan wuro da philip omiya ne yara ba kusan lokacin da 78 muna raye aka yi ba mu canka ba amma duk kun ce gari da hayaniya ko ba wani ɗan takara muke kallo ba san addinin wanda aka ce bai san shi ne muke kallo duk cikin zuwa zai mutum da ake cikin sai da Allah ya a zikirin 79 ɗin takarar da ya ɗauko mataimaki na profesa ishaya abu ɗan kaduna da kuma kirka ba mu shekara ga wani sai ne shekara tara yana mulki mataimakin shi kirka jacob akin wale mutum iranzi mataimakin sa babba ta fi kirka don lahadi ba a karatu amma mu tarin juma'a ana samun yaran musulmi jarabawa don ba mu da hankali ku hana 'ya'yan musulmi sa hijabi a lagos na kuma gaya musu a taron na ce the government uses utilizes christian calendar which is gregorian where is our own calendar kuna amfani da calendar coci me yasa ba ku amfani da calendar musulunci ba ma sakaci da dama in muka same ta in ba su ba dame wanda zai faru da su saboda ka wannan ƙarshen magana ce kowa ya je ya yi abin da yake shi ne ne Allah ka ƙara ma wannan masallaci jagoranci ƙara ma Allah ƙara ma ƙarfin gwiwa yara Allah ya sa su yi koyi da kai ya'ya yara ƙara ma Allah ya muku albarka kai min haƙuri zan je facin bumi don na kan yara an tambaye su a gurguje ku yi haƙuri ina so in kasa majalisin gida biyu zan muku yara zan muku zan muku quiz tambaya ga group 1 ga group 2 zan jefa tambaya da yara nake ne wanda ya bada amsa zan ba ku maki biyar in kun faɗi zan ba ku tayar mota zero mu duk tambaya kafin na kirga uku ku bani amsa in kun kasan zero tambaya ta farko zan fara da ku sannan daga nan kai da kake zaune kai da bambanci tsakanin kashi na farko da kashi na tambaya ta ta farko ku gaya mini wace sura ce Allah ya ce kuna jina wanda ya ce wa arsala alaihim tsairan ababil ya sunan sura wanda ya daga hannu suratul fil na ba ku maki biyar ma da da saura ku kuma kada in ne tambaya a yi kuskusu zan ba ku zero kuma da biyar sauran ku zero wace sura ce allah ya ce hablum min masadin ya sunanta daya kafin da tabbata da na yadda amma haka ake kiranta amma a yi ake baka cikin yara da dumul yaka maki biyar kun kyauta tambaya ta gaba ina so ku fassara min wannan zuwa hausa al'asadu ya inshu fil ghaba daya biyu a'a karka amsa sai ka daga in ba ku amsa zan ba ku zero za ku zero ka ganin sun kada buke daya biyu na'am zaki na rayuwa cikin jeji haka ne ko maki biyar go saura ku الفيل له خرطوم كبير كو دايا بيو نعم ما رب نعم جيوا سنة دوا زيرو أستاذ kaga sun gado ni cewa na yi alfilu lahu kurkumin kabir yi wannan da kafin sa hannu a wasu afai saboda mai oh gaskiya ne da shi kenan ka samu ceto an ba ka biyu nan suna da bakwai ko kuma da goma zan ja aya ku ƙara sami أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أنا بدأ أقول كلام بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا فهدت أرم أبصر ما كبير شابير كلا تركوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أنا كنت أقول نويني أي نوي ko a su ƙari sami kawai aya ta gaba to barin canza mu ina zuwa barin canza mu عن النبأ العظيم آية gaba mutum ɗaya nake so ahem tafsula arama maki biyar kaga bakwai biyar nawa kenan ko kuma nawa wa ina zuwa saura ku ina zuwa lissafi ne 3 plus dan money 5 what is the money uku a tara da dan money biyar dan money a matsayin salama take eh na excellent tambaya ta ƙarshe sai mu tashi sai ku saboda a yi canjar ko bakwai a ɗaya biyar a ɗaya biyu nawa ya rage zero subhana rabbika rabbil izzati amma ya